إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى idan ba manta ba satin baya can da ya gabata muna cikin hadisatul isk wannan abun mara daɗi da ya faru da wato ruwar muminai ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha abin da ya faru da wato ummul mu'mini Aisha radiyallahu ta'ala anha idan ba manta ba mun tsaya kan nuzul wahi bara'ati Aisha saukar wahi dangane da bara'an da na Aisha Allah ya saukar da aya guda goma tun da kan innal ladina jaru bil iski asbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi wannan duka wannan duka wannan عذاب عظيم أقول ولا تقل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم آية بدار قوم السر الله من أوقفين سركية توقع وسيما لإتي موقف أبي بكر جابي لتريبي لشعو موقف أبي بكر رضي الله عنه من مصر متى سيدنا أبو بكر Allah ya kara masa yadda dangane da mista wato a gurinsa. فلما انزل الله هذا في براءتي na na da ka cigaba da bada labari kace yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan a cikin bara'a ta wato wajen kuma tattali kana Abu Bakar ne Siddiq sai sai na Abu Bakar Siddiq Allah ya kara masa yadda yake wa kana yunfiqu ala misai bin usasa misai ibn usasa ya kasance yana ciyar da misda ibn usasa lika hawa bati minhu saboda kusancinsa gare shi yana da kusanci da shi kiwa sai da abubakar yana da kusanci da mista ibn hutata wa faqrihi da kuma irin bukatuwarsa talaka ne su sai yana da rashin abun hannu su sai dan to saboda wannan dalilin dan uwansa ya dawo abubakar ne gashi kuma bai da komai sai sai na abubakar yake ciyar da shi sai yake cewa wallahi la unfiqu ala misai shay'an abadan na rantsi da Allah babu wani abu da nan kuma sayar da mitsa ba dan kana sayar da mitsa wani abu ba har abada saboda problem da aka samu shi mitsa ya sa baki lokacin da aka zo ana yaya da magana ita Allah ya gaya mana a can waje biyu لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا iskun mubi dan me yasa wannan ana magana ne da wato Mista da Abdullahi bin Rawa Hassan bin Thabit da kuma Hamna bint Jahsh domin su ne mu'minai dan me yasa lokacin da kuka ji wannan maganar da ku fara yin abin da bature yake kira exoneration ana fara zuwa a yi magana kan mutum sai ka fara wanke shi da a domin kikkiawan da su kake mar baka san shi da wani abu wanda yake mummuna da haka me yasa ba su fara kawo wannan ba kawai suka yarda ko da a ce ba su bi sun yayya da magana ba a su kuce ribar a zo ana faɗan magana akan wani kai shiru to ya jimin ka yadda me yasa ba su yi haka ba shi sa can gaba yace walau la istami atumu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hada subhanaka hada buhtanun azim dan me yasa lokacin da kuka ji ku ce bai kamata ni magana da mu faɗi wannan magana ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji haza bautan azim wannan kira ne shine bautan azim kiran ma babba ai kamata ya faɗa haka domin me yasa domin matar annabi alaihi salatu wassalam haka kamata a faɗa to shi sai ta abubakar mitsa lokacin da aka zo ana faɗa kawai ya shiru hatali ma ya zo na a gurin ya ji ko bai sai kala ba haka kamar ya yarda da wannan abu kenan wataƙila ma ya duba magana ko da ya dawa sai da abokan na ji haka sai ce wallahi da yau ba zan tsara ce ta kai abinci wai a gida na kake cin abinci dan uwansa ne na jini baya kwatin suke sannan kuma bayan haka ba ki da komai ki mutsa to da ya faɗi wannan ba da ma ƙala ni Aisha bayan abin da ka faɗa wannan Aisha fa anzala Allah sai Allah ya saukar da wala ya ajali ulul fadli minkum kada ma abota falala daga cikin ku su rika yin rantsuwa shine wala ya ajali ulul fadli ma abota falala masu kuɗin cikin ku da mutum ya ga yana da falala ta dukiya ya rika yin rantsuwa minkum daga cikin ku wasu sa'adi da yalwa mutum ya ga yana da yalwa ya rantsi an yi utu ai Allah yi utu na cewa ba za su bada ulil kurba ba za su ba wa ma'abuta zumunci wani masakin da talakawa ba ma'abuta zumunci su ne yan uwa na jini wani masakin da talakawa wani muhajiri ne da kuma muhajirai kun ga wannan abubuwan da aka faɗa gaba ɗaya sifar waye sifar lissa ce lissa ya yi hijira kuma talaka ne sannan kuma ɗan uwansa ya dawo bakar ne na jini fi sabilillahi dan ɗaukar wato dan taimakon addinin Allah kada ku ku rika yin rantsuwa a haka wani ya afu abin da ake so ku yi afu a wani ya faru ku kau da kai da Allah yake cewa fa afu anhum wasa ku yi mutu afuwa kuma ku kau da kai abin da ake nufi shine rashin raki akwai bambanci akwai wanda za ka kai ma abu zai ce ya yafe kuma ya yafe ki na abada amma akwai wanda idan yanzu kai masa abu zai rika tunowa bayan tunowa ma a nan gurin yanzu ka zo wuce ka taka shi sai ka ce da Allah ya hakuri ban gani ba sai ce na hakura sai amma dukkan hanya can duk ba za a ba sai ka ce ai na baka hakuri sai ai na hakura to wannan bai yi isra'i ba bai kauda kai ba sai ya ci gaba da bija to wannan shine hatta wannan abin da yake damun ka so ake kar ka ce kala a kai kawai ka dauke kai shi kenan ta wuce amma da zai rika bija to bai kauda kai ba to shine wato babu alum wal ya'fu wal yasfu ku yi musu abuwa kuma ku kau da kai ku ɗauka ba taɓa muku wani abuwa ala tu hibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba ku san Allah ya muku gafara wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai Allah ya mana gafara saboda haka fa qala Abu Bakr sai sai na Abu Bakr yace bala lalle ku ya ubangiji bala wallahi na rantsi da Allah ya ubangiji inni la uhibbu an yaghfira Allahu domin akan ka ayatul sauka ni ina so Allah ya mun gafara bada da ila mustahil sai koma gurin yasta allati kana yajri alai wanda yake gudanar da abubuwan sa kansa wa qala yace wallahi la unti'uha minhu abadan na ranti da Allah ba zan ƙara dauki abinda na dora masa na ciyarwa ba har abada ya dawo da wannan ciyarwa domin Allah ya zarge shi na cewa bai kamata ya haka ba domin Allah ya san cewa shi misa tsotsayi ne kai shi ba ganganci ba tsautsayi ne قالت عائشة أنا لا أجد تقبل السوى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش النبي عليه الصلاة والسلام يا تنبي زينب بنت جحش عن أمري في زنا عائشة أكان أمرينا يكرا زينب بنت جحش أكان أولنا عائشة فقال يا زينب أنت يا زينب ما علمت ميتك سني أكان لبرنا عائشة wa ba ra'aiti kuma bai kika gani fakada ta ce ya rasulullah ya ba ki Allah a ni sam'i wa basari ina mai kiyaye ji na da kuma gani na wallahi ma alimtu alaiha illa khaira na rantsi da Allah ban san komai akan ta ba sai alheri ba abin da zan yi akan na rai kar kuma ta bana na ji ana gidansa a daidai wannan gaba ta tafi gida annabi ya kira kiciyarta eh ya tambaye ta me kika me zaki ce akan nana ta ce wallahi zan kiyaye jina da gani na ba kun da na sani akan nana ta ce alkai kana Aisha nana Aisha ta ce wa hiya allati kanat tusamini kuma ita ce take gasa da ni duk cikin mata annabi kowace ta yadda na wuce ta amma zai na har yanzu tana gogayya da ni tana jin cewa fa ba abin da na fita domin Zainab ita ce wacce Allah ya daura aurenta a fauki sam'i samawat fa ne ba ka ba zaitun min hawa daran zawwajna ta in ka tashi yi wa suna na Aisha in ana na Aisha sai mutu gori zai da mutu sai an ji an yi aure na a sama aka daura shi kuma cikin ku ba wata aka daura aure a sama to tana ya kanna na Aisha da wannan kalma sannan na sannan Allah ya mata kyau idan ka karanta sifarta kyakkyawa ce kuma mai dogon hannu domin ana bubbugawa ba kamar yadda mai adamu da da ya kawo na cewa wai da da Aisha wa ya fi kyauta shi ne ya kawo cewa ko ana tsammani ne yake cewa ko ke urwa ibn zubair yake cewa ita na na aisha kyautarta duk abu da ya zo tara ta take amma ta tara fa to zai zama da shi za ta ita kuma zainab bint jahash duk abu da ya zo baya zama a hannunta sai ta bayar to ka kowa yana da kyauta shi za a ke kiranta mai dogon hannu ummul masaki uwar talakawa kenan saboda kyautarta saboda haka tana ganin kuma tana da karancin shekaru yadda na rajiya take ji ba ta fi shekara sha shida ba a wannan gabas da aka yi wannan abu to ita ba shekarunta ba su tsara haka ba ita ba budurwa ce saboda haka suna gogayya suna buga har yanzu ita bata sallama wa Aisha ba su mu kana ba su wato nana sauda da sauransu duk sun sallama dai tana da sauda har sai da ta zo ta ji da karshe cewa ya ɗebi kwanan ta ba ta bawa Aisha domin ta ga cewa fa ta ɗinta ta fi kaɗawa a cikin gida domin ka rabu da ita su juwairiya duk sauran su mai nuna su bintul hari kawai ɗaya kowa ta sallama wa nana Aisha amma wanda Zainab tana ganin cewa sam babu wani abu da nana Aisha za ta nuna mata kuma sai za ta nuna mata ita auro ta budurwa sai in kuma haka ne ta ma tana da abin da zai zo ya abuga da shi na cewa an aure ta a sama min fawqi sab'i samawat duba fata nan wanda Zainab ta yi zai sauran matan ta ta wuce suna na ya ce kawai ke bugawa annabi yayi kiranta ya tambaye ta ni zaki ce akan wannan cikiyar taki da kuke bugawa akan wannan abu da ake zargin ta da shi sai ta ce wallahi zan kiyaye kina daga jinya ban san komai akan ta ban ba alheri ba ba abin da na sani akan ta ban da alheri kaga wannan shine adalci duk ko da kuna da rigima da mutum aka zo aka faɗi wani abu a kansa ka ce gaskiya wani dai inda kaza aka ce to na sani amma wannan dai ban san shi da kaza ba wannan shine adalci kaga wannan inda wata ne ne yanzu sai kai mata kajama sai da ba wai ki auro ta a gidan su da ba sai ba labari duk mazuna ta ne haka za ta faɗa amma idan Zainab wannan wala yajri wannan kuma shara'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa sai ta yi shi a aikace cewa sam ita wata ta haka ba ya hayi ya kai kaga ban mata ne ne ta samu dama yadda za a kori waccan ita yanzu ta zo ta dinta ta koma wancan sai ta ce ba abin da na sani akan ta sai alkhairi kana ta'ita na na ta ce wayyar lati tuna tuna fi asutani kana tutani ni shine ma da aka ce ta ai tuna fi tuni inda rasulullah ita ce take gata da ni a wajen annabi alaihi salatu wasalam fi talabi sumuyi wal manzila a wajen neman matsayi kawai neman karin matsayi cewa kowa yana so ya samu matsayi to bara mu je gaba sai ma ne yake cewa min azwajin nabi fa asama Allahu bil wara sai Allah madaukakin sarki ya tsare ta ya kare ta bil wara ita tsantse ni ita wa sai da binti jahi sai ga Allah ya ba ta tsantse ni wane mutum قالت عائشة أنا عائشة تتي وحدك تقتها همنا أما تي أروة همنا إذا كنت تتا كنت وجن يمي تحارب لها أنا غير وتفقى ita ba an wace gurin zainab bin Jajaj tana can waje kawai sai ta shiga tarewa ya uwarta fada tun da wani yayarta tana gidan a kijiya ce a gidan kawai ba za ta taimaka wa yayarta wata za a kira yayarta ta ba ma ita yayarta ta tafa da gaskiya kawai sai ta shiga tare mata me ya faru wajen tare mata din da ta shiga nan ba halaka hakan ya janyo sai ta halaka domin tana cikin waɗanda aka rubu lalata mana ya ta da hasal bin sabit da kuma shi mista din su da Allah ya yafe wuce na a doron kasa saboda sun wani da Aisha kage su ko sauran Allah ya ce ya abin ya fi karfin ya biya wutar jihar nan za a kai su har yanzu masu yi wa wannan na Aisha wannan kayan har yanzu matsayin su wallahi wutar ce in dai mutum bai ciwo ba matsayin sa Abdullahi bin Ubay bin Salul inda aka yi to shi ma nan zai shiga domin Allah ya wanke da kai ka ce ƙarya ne shine kawai abin da za a kalla to shi ne ba da yake cewa na na ya ta ci gaba da cewa ba hanan karfi mana halaka min ashabul iski sai ta halaka cikin waɗanda ta halaka daga ma abu ta tsakiyar nan wa haka za a ake rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haka na annabi alaihi salatu wasalam ya rayu wa ahli baiti da iyalan gidansa wa asha abubakar radiyallahu anhu wa ahli baiti shi wa ka sai na bakar ya rayu shi da mutan gidansa wa haka tagwan bin al-mu'attil shi ma haka tagwan bin al-mu'attil mu'attil wanda ake kayan a kansa wa haka muslimuna jami'a gaba ɗaya musulmai suka rayu a gaba ɗayan su hada jihar kullahu a wannan watan duka shi ne kila ya zaddawi da kharij a cikin wannan yanayi shine aljawu aljawu al-khaliq wato yanayi mai makura wanda yake a takura kenan kowa a takura yake duk wani mumini ya takura jin cewa wannan abin yanzu wato gidan annabta abin ya faru kamar yadda duk wani mumini ne yanzu in dai mumini ne kai ba munafiki ba wannan sin mutuncin da aka annaba alaihi salatu wasalam har yanzu yana ransa har yanzu in dai mumini ne kai na kwarai in ka ga mutum ya wanda to akwai tsatsa a zuciyarsa amma har yanzu ganin cewa mutumin nan har yanzu an ki ɗaukar mataki a kansa duk irin wannan kuncin da ake ciki fiye da wannan suka samu fiye da wannan domin su wannan a gaban gidansu kuma da ran annabi alaihi salatu wassalam muku yanzu kaga baya nan sannan kuma wanda yayi wannan abin kuma ba wa'ayi ne yake so ka ballan da za mu je za mu jira wani hukunci da za a yi wa wanda yayi wannan cin mutuncin ga annabi alaihi salatu wassalam to irin wannan takura fiye da wannan ba suna cikin ta shi ne alƙalin aiba kura wa fi dilli tilkal ala a cikin wannan karkashin inuwar wannan raɗaɗin kuwa alha'ila mai ban tsoro za a cikin raɗaɗi mai ban tsoro bi sababi hadisin is sakamakon hadisin nan labarin nan na ƙagi wa inna da insana da yake ko mutum malmila wane mutum sai kaga mutum yana tsaye ne al'insan mutum yana tsaya ne mutum malmila wato yana mai jujjuyawa wa ra'ayi yana jujjuya ra'ayi ya jujjuya magana ya jujjuya yana tattauna abubuwa ne akan kansa yana ta kai komo amma ma hadhihi sura a gaban wannan wato hoton da aka kawo alfazi'a mai ban tsoro mai firgitarwa li tilkal fatratil alima akan wannan yanayi mai radadi fi hayatin rasul sallallahu alaihi wasallam a rayuwa annabi alaihi salatu wasallam wa amama tilkal ala kuma a gaban wannan radadin wato al'amika mai zurfin gaske allabi'a wanda yake mai mai ciwo shine allabi'a mai ciwon gaske ya aisha ta zaujihi al-muqarraba dangane da aisha wato matar da wacce take makusanciya matar annabi alaihi salatu wasalam matar annabi ce kuma makusanciya ba ya hayyu ya kai sai yake cewa wani ya fatatun sajira ga shi na aisha wato budurwa ce karaba budurwa ce karaba a daidai wannan yanayin ina wuta ki take ashara dan shekarun da wata buke kara sha shida ba kwata kwata shekarun na na sha shekara sha shida tilka sinnil mari'a wane mutum a wannan wato wata wato shi wata shekara da take almari'a wacce take cike bil hasasiya Allahu akbar wato wanda take wato lullube da wani abu wanda kake ji allude ke da wani abu da kake ji ko kuma al'adasiya shine yin abin da kake jin sa a cikin jikinka ba wanda yake ji sai kai almurhafa wanda ya lullube ta sannan wato wa rafrafa da kuma karkaduwa karkaduwar kuruciya shine rafrafa wato rafrafa a shafiba wanda take sharajara a daidai wannan lokacin karar wato kamar ka ce tana wato shekaru waɗanda suke sababbi na kuruciya a daidai wannan gaba domin wani budurwar da take shekara sha shida tana daidai gabar da kuruciya ta har yanzu take damun ta to tana cikin wannan gabar bariya mani ce ma ga tana bi ai hadi aisha ita ce bana na aisha a tsayi ba wata take tsarkakakkiya a tsagira mai tsarki haniyar bibara asiya haniyar bi to ga ta nan ba hadi wannan da kake gani fi bara'atiha cikin wato bara'a ta ne bara'a kubutarta wa ba'ati daliliha da kuma hasken dalil shine zuciyarta da hasken zuciyarta wa nazafati tasawuratiha da kuma tsarkin wato surata gaba ɗaya da yadda take tunani haliya fi turma kalli ta nan turma fi azmi mata a tazzubi ana kibanta cikin mafi wato girman abin da take girmama da shi ana jibanta da shi انظر ما في شرفها خلينا انا عائشه انا جيبا تعشين لو كفتا وهي ابنة الصديق الآن تأتي إر سيدنا أبو بكر الصديق الناجعة العوشي الطاهر وتتتازو أتين جدا تركتك الرفيع ما أوكلش وترمى في أمانتها لكن اليوم أنا كيف تعتين أمانتها وهي domin duk masu da aka zarge ta da irin wannan abin ka ga ana nuna mutane cewa ba ta da amana domin zaman da mai gidan ta yi amana cewa ba za ta bar wani shigo ba ba za ta bayyana tsiraitin ta ba ba za ta yi kaza ba ba za ta yi kaza ba to kuma ana tun ana kibanta akan amanarta wa hiya zawji Muhammad bin Abdullah alhali ita ce matar Annabi alaihi salatu wassalam min dirwati bani Hashim kuma daga zuriya ta kololuwa ta bani Hashim wa turba bi wa fadiha har ana kibanta wajen cika alkawarinta domin alkawari ta dauka na auren Annabi alaihi salatu wassalam ana kibanta akan haka wariyar habiba kuma ita ce masoyiya almudallala wanda Allah ya shirya alqariba wanda take mafukan ta yayin zalikal qalbi kabir na daga wannan zuciyar babba thumma tuma fi imani bayan haka kuma an jebe ta cikin imani ta wariyar muslimatin naki'a alhali ta musulmati annaki'a wanda ta taso fi hujrin islam a gidan musulunci hasbunallahu wa ni'mal wakeel min awwal yawm tun daga farkon ranar da ta fata haka aina afi ta bude idanunta a cikinsa shi musulunci ta bude idanunta idanunta Allahu akbar alal hayati al rayuwa kyakkyawa wa hiya zawju rasulillah bayan haka kuma karshe matar annabi alaihi salatu wassalam haka ma wannan tunawa wanda suka yi kagen ba ake cewa ba duk wannan zarar da ta tafi amma ku rubuta ido ku ga mata haka haiya turba haiya fi turba ga ta nan kuma wannan baiwa Allah turma kuna jibata wa hiya bari'atu alhali ku fitacciya ce garatu shine ba nan suka fassara wato suke cewa ko ce garatu wata duk wanda ta zo rubuta ta ja hankalinsa saboda irin surar da Allah ya mata ko kuma ka ce garatun mabociyar kishi ta ce mai kishi wanda na ku gamsuwa ma da na biyan ba ta ce mai kishi gafilatin kuma rafkanan ya ce gabarin duk abin da ake zargin ta ne ta rafkana gabarin wannan la ta haɗu da kai ba ta kiyaye komai a ce komai gaba ɗaya ta kiyaye shi ɗaya kiyaye da kiya wala ta tawaka shay'an kuma ba ta afkawa wani abu wala ta jidu ma yubari'uha illa an tarju fi jinabillah ba ta samu wani abu da zai kubutar da ita ba sai dai tana fatan a samu daga bangaren ubangiji mana cikin dare wa ta tarqabu an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma tana fatan Allah ya sa annabi alaihi salatu wasallam ya ga ru'ya wani mafarki to bari uha wanda zai kubutar da ita min ma rumiyat bi dangane da abin da aka jefe ta bi walakin walakin alwahyu yatalabbas sai dai ba wahayi zai yi jinkiri ya ɗau lokaci bai zo ba talakutul wahayi aka ɗauki lokaci ba a saukar da wahayi li hikmatin yuridu Allah saboda wata hikima da Allah yake so kawai sai da aka yi mai sharan kamilan cikakken wata ɗaya wa hiya fi mithli hadha al'adab tana cikin wannan kuncin hasanallahu wa ni'mal wakeel aunawa za ku yi mutum ya aura yanzu ya shiga wata matsala ko ta shi ko kotu ne aka ce za a yanke hukunci nan da kwana hudu ko biyar ko ba a kotu bane ko gurin aikin ko aka samu matsala wani ya ka kwaki kuma ake zargin hadda kai ba za a yanke hukunci ba sai ranar mandi yau thursday ko to sai mandi don allah ya zaka ji wallahi wani ba zai iya bacci ba har tsawon kwana hudun nan ko ba haka bane to kwana talatin tana cikin wannan shi za a kira shi azaba kwana talatin tana wannan yanayi kwana talatin babu bacci gaba ɗaya ga ga kuka da take ta yi ga rashin cin abinci shi ne a wannan yanayin ba jini ba inda abin da ya fi jini sai ya hau abin da suke kira HBD ba mutum ya samu wannan high blood pressure to zai daga sosai dukkan kanta shekarun ka kuwa domin kaya takura irin takura wadda ba a bukatar haka sai ka jinin mutum ya hau ko wannan abin ka kalla ka san Allah ba zai bari ba san kwana talatin ana cutar da baiwa Allah shi da muke faɗa ba wai ita ba mu kanmu Allah ya isa mu da aka taba mana uwar mu shi ne abin da muke faɗa shi da kuma ni wallahi ko kadan ba na kaunar wanda yake zagin sa bai ba na kaunar sa wallahi tallahi da matarka ta yi kutsan shi'a wallahi gwara kai faranta wanda zai zo rika zakin sai na Abubakar ya zagi Umar ya zagi Usman ya zagi na na Aisha ya ci mutuncinta wallahi gwara ai faranta gwara kawai yana zuwa duniya Allah mu dauka kafin ma ya zo duniya ya zo rabi da rabi ya mutu me amfanin haka wanda suke Allah ya tsarkake su ya tsarkake su kai kuma ka ce baka da addini sai zagin su kullum haka za ka rika gani a facebook abin ce kai ce mutum ya saka ya yi ko mutum ya sako hoto mara kirkin ka ce kawai zai sa sunan na Aisha haka ce yi ka duk kalmomi marasa daɗi da suke faɗa to shi sa yadda kuke wannan abun ba ma jin daɗi ba za mu ɗaga muku kafa ba mu a gurin mu ko original kafirai ne ba wani ba wai photostat ba original ne ku ku duk wanda zai zagi na Aisha kar ka ji wani shakka abin ta kai ci kai yanzu har kana da wani abin da zaka tambaya akan wanda yake na Aisha ku ta yi zina kana da shakka domin karya ta ayoyin Qur'ani ne ayoyin Qur'ani sun ce a'a ya duk wanda ya karya ta aya ɗaya kuma kafiri ne domin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha in yarda da wannan kafira cewa Allah karya yake kuma wannan kafirci ne saboda haka karka wani shakka shi za a ke kawo a ce ana ta kawo bambance bambance a ce kaza masu zakin safai sun kasu a ce ma akwai manyan tashoshi guda biyar kananan kuma akwai zaidiya akwai kaza akwai yanzu ba babu da ko ɗaya in ba guda ɗaya ba a Najeriya a Najeriya kar kai shakka guda ɗaya ake da ita ita ce a shari'a a shari'a kuma su ne imamiyya ba kuma su ne masu cewa na na ta yi kaza su ne masu zagin abubakar da umar da usman su muke da su wallahi ba mu da wata in ba in wannan ba ita kadai ce to kuma kai shakka wajen cewa wayannan mutanen zana zindikai in ka yi shakka akan haka ba kai ma kana da matsala wanda zai zo zagi na Aisha ai ba na Aisha ba ko kullum ma yake ka wani ya sa gaba yana zagi ai ba ka da maki a duniya sama da shi ko ba haka bane mahaifiyarka kawai ita kaga da ba da Allah da saukar da aya ko dai akan ta ba domin ita sai sanadiyar zuwan ka duniya mu kuma Allah ya gaya mana wa azwajuhu ummaha to saboda haka mata annabi iyayen mu ne tunda ba za mu yadda a zagi mahaifiyar mu da muke yanzu hakikiya ba ba za mu yadda kuma a zagi wato mahaifiyar mu ta sama ba ba ne mutum shi da muna da sauran aiki kamar yadda na gaya wasu bayan Allah suna nan suna shiga kauyuka kun ga da masu cewa komai Allah din nan ne da masu zakin sahabbai wallahi yanzu kauyuka suke zuwa muna nan mun tare a gurmi wallahi kauyuka suke zuwa Allah ya sa ka iya ahalari arba'una hadis zai zo amma amma yanzu da za ce ka bada lokaci a tura ka can kauyen wajejen sumaila garku ka je ka gani ka je ka ga wasu musulunta amma wallahi wanda zai koya musu fatiha zuwa alamtar kai masu rasa da wayannan sun je kawai su tusa musu addini abin da yake faruwa kenan duk wanda ya taba zuwa dawa a hanyar su rogo din nan su su maina su wallahi sai kai kuka gashi muna da mawadata idan aka zo yanzu idan aka ware duk wani mawadaci in zai ware dubu goma sha biyu kowanne wata to zai iya kwatar gari guda gari guda a bisa wannan harkar domin za a tura mutum ya tafi tseren juma'a ya da lahadi ya tafi juma'a ya da lahadi ya je duk yadda za a yi kokari ya ga a baki target na cewa wata kaza ake so waɗannan garin su iya kaza amma Allah masu kuɗin mu ba ta iya haka ba ta iya kuma za ga abin takaici wato abubuwan da ke faru akwai garin da su littattafan ma suke su wani ya dan irin mataki ne yana dan zuwa nan cikin birni ya dan samu karatu bai ma yi zurfi ba yana zuwa yana dan yi amma problem din yan littattafan ma da za a ba su babu ta halari nawa ne halari naira hamsin ne fa a misali a yi na kawo ma bugun haku mai kyau ba bugun wace ba naira hamsin ne in ba mai sharhi ba in mai sharhi ne ya kure mai tsada wanda za a yi hidayatul muta'abbad muta'abbad gaba ɗaya ta kure ka siya ɗari da hamsin dukkan sa amma wallahi sai a rasa ka je ka ga kauye ɗan kauye ne wanda wato kai, wato muna da matsala ba karama ba Allah mutum ya je kauyuka zai gane cewa muna da matsaloli da yawa mun bar ƴan uwanmu a cikin wani yanayi wanda ba karatu suna buƙatar arba'una hadisi goma biyar amma wallahi ba a- ba mai zuwa ya gaya musu babu to wannan shine abin da ya kamata kuma da yawa ka kallin mawadatan mu sun fiye da yanzu alal akalli zakka ma da Allah ya sa ka fitar ta dole wani ka tura ta irin wannan yanayi ta wannan harkar kawai ka tabbatar da cewa ana bibiya ana yi ka fitar da dubu ɗari a wata ko dubu ɗari da hamsin ta yi ko a ɗauki nauyin mutum ɗaya a shekara a tabbatar da yana zuwa ya je ya dawo a bashi wannan target ɗin wallahi tallahi za ka sha mamaki muna nan ne garuruwan kuma ga sunan uncountable ba za su yi ba ga sunan nan nan hanyar su mai nan kai garko cikin garkon ka shiga akwai ƙauyukan da akwai wannan matsalolin banda wanda suke bukata ba a musulun da su a wannan musulmin ne amma ba su zan biyin ba ko zuwan kake ka ban sani ba a addini kawai dai tallayin da suke shi sa duk wanda ya je wayannan masu zagin sabon in suka tashi inda a wasu dabarar su suke wasu wasu da muka taɓa interview in suka tashi sai su je su ruɗe su da cewa za a sayan bikin na na baɗi ma ƴar ma'aikatan Allah sai a kai musu kaya kyauta makajen kaya a ba su sabulu da omo sai su karɓa ka gani sun jawo su tsakanin da Allah suke yi ban san me ake ba to daga nan fa sun shiga wannan addinin daga nan kai kana nan babu alta shay'a to abin da yake damun mu kenan daga nan duk abin da suka zo su gaya musu za su yarda a gaya musu cewa ai asalin tunda ba san addini ba haka ba shi a gurgunta sai asali daga annabi sai sai da ali wai kan gaba ɗaya da kuka gani mugunta suka yi ba haka za a ba tarihi kuma tunda musulunci suke so za su rike haka a koya musu cewa an ma ka zakiwa ne ba falala ba ce cewa duk wanda ya zaki sai na abubakar sau kaza za a ba shi ladan annabi kaza a littafin ziyara nan in kana ke shi sau adadi kaza za a baka wato ladan annabawa kaza haka ba wannan falala da take a cikin littafin su dan karya shi sa su zakin ma tasbihi ne a gurin kuma haka za a je a koya musu kai kana cikin birni duk da cewa ban wa abun nan akwai barabara ba abun nan aka ci mutunci annabi ba to saboda haka irin wannan abubuwan sai ka rasa sai ina zaka daka sai ina zaka daka sai da wannan abun ya kullu wallahi kuka fara gano cewa sun ci kauyuka da dama na koya mu cewa mutum kaga dan kauye jahili bai iya kowa ba amma ya kalli takalmi ya ce man Allah ne to da an gaya mu cewa ya zama shi huwa huwa shikenan ka'idar duk na gaya wani bawan Allah ne ce ilimin komai Allah ne fa daga Fir'aun yake dan Fir'aun ne ba da cewa ni ne Allah ko ba ji bane to duk wanda yake cewa komai Allah ne sani ilimin wato ubangidan da Fir'aun ne to mun je ba da cewa wato amma in tilakum min ilahin gairi haka ya faɗa saboda haka ya kamata mu kiyaye muna da aiki ja a gaban mu to shine malam yake gaya ba ita na da aisha tana cikin wannan yanayin raɗaɗi wannan azaba kai waya lillahi laha abun mamaki ga Allah zuwa gare ta wa hiya tufada'u bin naba'i min ummi musa tufada'u shine fujiata ana gudiro mata da labari unexpected shine tufada'u ba to ba tsammani kawai sai ta ji labarin ai ga abin da ake gaya mata min ummi musa daga ummi musa وهي معدودة من المرض tana cikin jin zafin raɗaɗi na wannan rashin lafiyar da ta dawo a da mun faɗa da aka daga tafiyar murabbiya wannan yakin ai kun ga zazzabi ta dawo to wata huce daga jin zazzabin ba aka ƙara gaya mata wannan wato awada al'umma sai zazzabin ya dawo mata sabo kar in da can kuyi tadin ba ta ko hamsin min ta zama ɗari wahiyar ta kuli li ummiha har tana wato gaya wa mahaifiyarta fi asan cikin damuwa subhanallah tana cewa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa karta haddasa nasu bi hada yanzu har mutane suna magana akan wannan abu wa fi riwayat al-ukhra wata riwaya daban tace tasalu tana tambaya tace wa kada alima bi abi tace wannan abin da ake faɗa mahaifi na ya san da shi tambaya ta ce kenan wa tujiba ummuha na'am sai mahaifiyar ta ummu ruman tace kwarai kuwa mahaifinki ya san da wannan abin da ake yadawa a kai فتقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم تبيو تتي النبو ما هذا النبو ما يكون وانا أبو أكي غيره وتجيبها أمها كذلك نعم ما يبي تتكم تواري تقول إقوى ما يسن ويا لله لها أبو ما باكي قال الله دعا بريتا ورسول الله نبيها الذي تؤمن به manzon Allah annabin da ta yi imani da shi wa rajuluha alladhi tuhibbuhu kuma mutumin da take matukar so ya kudu la yana cewa da ita amma ba da bayan haka fa innahu balagani anki kaza wa kaza sai jigo gurin ta yace to na samu labari akan ki na kaza da kaza da kaza fa in kunti bari'atan in ke ku fitacciya ce fa sai bari akin Allah ta'ala ki ga mu Allah zai ku fitar da ki wa in kunti almamti bi zambi in kuma kin ta ku a cikin zunubi na laifin wannan abin da ake faɗa akan ki fa takbirullah ta'ala ki nemi gafarar Allah wa tubi ilayhi ki tuba zuwa gare shi fa innal abda domin shi bawa idan aka rafa bi zambi mutukar ya itirafi da zunubinsa ya bayyana thumma taba taba Allahu alayhi in ya zo ya tuba Allah zai karbi tubarsa fa ta'lamu annahu shaqqun fiha na ra'ika ji ta san cewa lallai annabi yana kokonto akan ta dan da baya shi da kokonto akan ta ba zai ga mata haka ba la yastaqinu min taharatiha bi tabbatar da tsarkin ta ba shi sa ya gaya mata haka kar ku manta mun fada wahayi ya tsaya tak wala yaqdi fi tuhmatiha kuma ba zai yanke hukunci akan tuhumar da aka yi mata ba bi shi dai bai gaskata kuma bai karyata ba wa rabbuhu lam yukhbirhu ba'd kuma Allah bai bashi labari komai ba bayan haka wa lam yakshif lahu an bara'atiha Allah bai yayi masa hukuntar ta ba Allah ta ta'lamuha wacce ta sani ita ta san cewa kubutacciya ce a kan kanta kai da ake tuhuma da abu in ba kai ba ka sani ka san cewa lallai ba kai ba sai dai a takura ka amsa a wuta dole amma kai ka san ba kai ba amma mutum ya yi laifi ya yi ya san ya yi dama walakin la tamliku isbataha sai dai wata da ikon ta tabbatar da haka hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa huwa za abubakar ne siddiq yace nan kuma ga sai da abubakar a gefe guda fi wa kari duk da rutuwar da yake da ita wa hasasiyati da kuma yadda yake filin yake jin abubuwa wa ibi nafsi da tsarkin zuciyarsa yarja'u alamu sai ga radadin yana ci masa zuciya radadin abin da aka yawa yarsa domin za sukar yarsa ai sukar sa ne wa huwa yurma fi irbihi ana jibansa akan mutuncinsa ابنتي زوج محمد أكن أسا ما تن النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه الذي يحبه مسوي صديق متكر أونا ويطمئن إليه كم يكن قواته ونبيه الذي يؤمن به كما أنه صديق إيماني به ويصدقه تصديق الكلب المتصف يجي غسكة غسكة والدوتيا مسادوا إذا كتاب الصديق لنا مسادوا زوا كريش تكتشي la ya tulubu dalilan min khariji baya neman dalili a wuta abin da ya fito daga bakin annabi ko me in ya zai ce gaskiya wa idan alamu ya fizu ala lisani sai ga rakadin yana gangarowa akan harshensa ya kasa hakuri ya yana pronounce yana bayyana shi wa huwa sabirul muhtasib duk da cewa sai na bakar mutum ne mai matukar hakuri mai neman lada alkawiyu alal alami mai karfin hakuri a kurinsa mai karfin gaske alal alaji abin sa dukkan wani raɗaɗi idan ya zo mai yana iya jurewa amma sai gashi yana cewa fa yaqulu yana cewa wallahi na rantse da Allah ma rumina bi hada fi jahiliya wannan abin da aka jibe mu da shi ko da muke a jahiliya ba taba jiba mu da irin wannan abin ba ni sai da baka ko san da muna jahiliya ba mu zama musulmi ba ba taba jiban mu da irin wannan ba domin an san baya jira baya jan giya ko san da yana jahiliya ballantana yanzu da yake musulunci sai na baka ya ce ko san da muke jahiliya ba taɓa jifan mu da wannan ba a kwana zabihi bil islam yanzu ba yadda da wannan ba mun zama musulmai ba mu yadda da wannan lokacin da ake maguzanci ba mu yadda yadda da shi lokacin da muke da sarkin zuciya da wahayi yake tambayar sarka wa hiya kalimatun tahmilu min al-jirara ma ta hammal yace wannan kalma ce da wato ya rika maimaita ta lokaci bayan lokaci yana ta faɗarta hatta idza qalat lahu ibnatuhu al-marida al-mu'azzaba har sai da wannan ayat ta tata mara lafiya na Aisha kenan al-mu'azzaba wacce take cikin jin azabar abin da yake ita kada ta san da yake damun ta a zuciyarta shine al-mu'azzaba ajib anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sai da ta zo tana cewa am samu ka ba da amsa a maimako na da annabi alaihi salatu wasallam ai kun ga annabi da ya jigo cewa ya Aisha kamar da muka biya a baya in kin yi abin nan ki faɗa in kuma baki ba kaza wannan kalmar da ya faɗa ta biyu ta kalli da yana baka ta ce ba ki amsa ya ma yakina yace wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba ta abin da zan ga annabi alaihi salatu wasallam wa um wato to sai ki ko ki kala fi miraratin ya faɗa lokaci ba lokaci hamidatin lokacin da hamida an shine ya bisa wata ran aza hamidatan ko ai wata ran aza ya bisa ta ga kasa ta bushe lokacin da zuciyar ta riga ta bushe ma amma ya fi bai san me zai ga annabi ba wa ummu ruman ruman ummu ruman a gefe guda ita kuma zautu siddiq radiyallahu anhu matar annabi sai na wa Allah ya kara muke ta وهي تتراكز أمام ابنتها المخدوعة في كل شيء wato ita ba tana rike da wato tana rike abu tana rike da abin da aka yi wa kuma a gaban yadda ta ita na na wato aisha almabdu'a fi kulli jani wanda take tsorata cikin kowane abu almariza sannan kuma mara lafiya Allah sai tafki tana ta kuka hatta ta zunna annal buka saliku kabidiha a sai da umar umar sai tsammanin saboda kukan da wato na na'isha take yi na ban tsoro zuciyarta za ta tsinke kafin gari ya wani zuciyarta ta tsinke domin ta cin abinci kwana uku a jere seventy two hours ba a kankauta kawai kuka take fata kodu na tana cewa da ita ya gunayya ya ke ya ta hawi ne a ranar suke sha ki sauƙaƙa wa kanki wannan al'amarin ki sauƙaƙa wa kanki wa wallahi na rantsi da Allah da kalla ma kana timur atun qattu ba za ka samun wata mace ko da ɗaya ba wa fi'atan wata take mai haske mai matsayi inda rajul a gurin mijinta yuhibbu hala wato kuma mijin nata yana son ta wala ha zara'i tana da kijiyoyi illa asarna alaiha ba titi sun yawaita yi kishi a kanta kun ga tana lallajin da na cewa ai tun da yake da wannan matsayin a gurin mijinki dole za ki samu matsaloli ta gurin jijiyoyi tana lallashin ta akan haka walakin na hada tamatu sai dai wannan wato tausaya wanda take mata yadda zayalu wa Aisha ta kulu laha yana gujewa mana da Aisha na cewa da ita ajibi ami rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa annabi alaihi salatu wa sallam amsa bayan sai na Abubakar ya ce ba zai iya ba sai ya ke mahaifiya ta ki ba sai na Abubakar amsa fa ta kulu kama kana zawjuha min qabl sai ga shi tana faɗa abin da mijinta ya faɗa tun da can wallahi ma adiri ma aqulu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ita ma tace wallahi ba san me zan ga ya annabi alaihi salatu wasallam wa rajul mutul tayyib at-tahir to kuma gefe guda sai ga shi wanda ake zargin shi sabwan bin mu'attal din a rajul mutul mutum ne mutumi a tayyib zarkakake a tahir mai tsarki har yau المجاهد في سبيل الله وما من جهاد ذكرك كلمة الله كين صفوان بن المعطل وهو يرمى بخيانة نبيه في زوجه كما كان أنا جيفنسا wato da ha'inci tun amana annabinsa a kan matarsa fa yurma bi zalika fi islami ana jibansa akan haka akan musuluncinsa wa fi amanati shi ma kuma an jibin amanarsa wa fi jarabi an jibi daukakarsa wa fi hamiyati kuma an ce duka bilarsa وفي كل ما يعتز به صحابي kai ba ba haka ba duk abin da sahabi yake takaba da shi yake neman ɗaukaka da shi an jefe shi wa huwa min zalika kullihi bari'un duk da haka kuma duk da haka kuma tace ne akan duk abin da ake tuhumar sa da shi wa huwa yufada'u bil ittiham shi ma dai ga shi yufada'u ba da tuba tsammani an an sutan bujiro masa da tuhuma azzalim wacce take ta zalunci wa qalbuhu bari'un min tasawwuri alhali zuciyarsa kuma ta take daga tasawur in kai to wannan abu zuciyarsa ba taba ba ki labarin irin wannan mummuna abun ba ba ballan tana ya aikata fa yaqulu subhanallah sai ga yana cewa subhanallah wallahi ma ka shaftu katiba um fa qattu sai tiraran da Allah ba wai na yi zina da wata ba ban taɓa zuwa na buɗe kafaɗar wata mace ba tun da nake karewa kenan sai kawo wannan ka aika mata Allah ya ce da yana magana kiyaye wala ta kullahu ma uffi kar ka ce da su kashi ko mutum ya ji wani ɗan a zuciyarsa su saboda haka mutum bai yi wannan ba ma ina ga zagi ko duka mutum bai taɓa wannan ba za ka taɓa tsammanin ya da shi babarsa ba za ka taɓa kawo haka ba domin shi kai na zuciya ma baya yi maka baya yi to shine yake cewa sun ma hawa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun ma hawa a gefe guda kuma sannan ga annabi alaihi salatu wasallam wa huwa rasulullah shi ma ba a bashi ba shi ba manzan Allah ne wa huwa fi zurwati min bani hashim ya zo ne da kololuwar kabilar banu hashim ha huwa zayur ma fi baiti shi ma ba kyale shi ba sai ga kyana jifarsa a cikin gidansa domin jifan matan gidansa aiki aka jefa wani da zamu je al khabisa tu lil khabisi wal khabisuna lil khabisat wa fi man akan wa aka jefe shi fi ayyati allati halat min qalbihi cikin wato sha'anin na layin da ta faɗo cikin zuciyarsa bi makana al-ibnati wato a wata matsayin wato ya domin yarsa ce domin yar abokinsa ce ko ba haka bane yar sai ta wa maka ce kuma yar abokin ka ai yar ka ce wa zawjati kuma matarsa wal alibati kuma mazoyiyarsa a bar kaunarsa wa ha huwa za yurma fi taharati firashi sai gashi ana jifanta a wajen tsarkin shimfiɗarsa shimfiɗarsa wa huwa zahirul ladhi tafidu minhu tahara kuma shine mai tsarkin na tsarki yake gangarowa daga gare duk wani tsarki da ka gani da tsafta tana gangarowa ne daga annabi alaihi salatu wasallam to shi ma ana jibansa wa huwa zahirul ma fi siyanati hurmati sai gashi ana jibansa wajen kiyayewa shine siyana wajen kiyayewa to albarmarsa wa huwa alqadimu ala alhurumati fi ummati alhali shi mai tsayawa ne a wuta alfarma al'ummarsa wa huwa zahir ma fi iyadati rabbih law sai ga tana jiban su wajen kiya kulawa da ubangijin sa yake masa kuna nufin annabi Allah ba zai kiyaye shi ba domin kuka ce wato matansa sun fada wannan abin to Allah ba shi isma a kansa ba kenan wa huwa rasulul ma'sum min kulli su'i alhali shi annabi alaihi salatu wasallam ma'sumi ne a ma'sumi shine wanda baya laifi min kulli su'in daga kowanne irin laifi awwa zahir ma fi hada kulli sai ga annabin ma ana diban sa akan wannan duka wa ya tahaddathu nasu bi fil madina al mutane suna tattauna wannan kalma a cikin madina shaharan kamilan wata dai tikacce wala yamliku an yaza ala hada kulli hadda amma bi sami ikon da an yaza ala hada kulli ya sanya haji akan wannan dukkan sa ba wallahu yuridu li hikmatin yaraha saboda Allah yana nufin wata hikima da wato yake so ya zartar an yada a hada al'amuran shaharar kamila shi sa Allah ya kyale wannan al'awarin an yi ta tafiya har aka yi wata daya kace la yubayyinu fihi bayan Allah bai bayyana wani bayani a kansa ba Allah yana sani wata daya wa Muhammadun al-insan ku sani cewa annabi Muhammad mutum ne yu'ani ma yu'ani al-insan fi hadha al-mawqif al-alim yana jin abin da mutum zai ji akan wannan matsayar mai raɗaɗi kawai da kai ma an ma kaje za ka ji raɗaɗi shi ma wannan abin da yana damunsa ya kamata mu fahimci haka yu'ani min al'am an gane ko yana jin irin abubuwan da ake mutane na tuzartawa wa yu'ani fadi'at al-qalbi kuma yana jin irin yadda zuciya ke kadawa yana jin wa yu'ani fawqa dhalika al-wahshat al-mu'arrafa sannan yana jin wato irin ɗimuwa wacce take mai dukun zumawa shi yana jin wayannan abubuwan alwahshatu min nurin lahi alladhi i'tada sannan gashi wato radadin da yake ji kuma hakkin da yake ya saba da shi daga Allah madaukakin sarki wato ya tsaya an yi nira lahu dari wanda zai zo ya hakka masa hanya ya tsaya tak wa huwa za yaskalu alaihi al'abu wahdahu sai gashi wato wahala ta lura a gare shi shi kadai da ya wato ila usama bin zaid sai ga ya aikawa da abin ya dame shi ka zama lokacin abin yana damun ka sai gan baka san zo ka gaya wani aminin ka ba sai ka fi wato abin sai ka je ka abin yana damun ka sun ka bar shi kai kadai yana ta cin ka to zai je ma illa amma an ka zo ka tattauna da wani ka ji cewa kai ne mai matsaloli a guri kaza da kaza idan ya gaya ma cewa a ba kai ne mai matsala ba sai ka ji sauki da sa'ida cewa lallai fa kotun nan ba daga bangaren ka bane daga bangaren su ne to sai mutum ya samu sa'ida sannan kuma wato abu zai fara ratsin ya fara ja baya daga gare shi amma daga lokacin da ka zo aka ce ma musamman kuma in kai masu samu matsala ka samu wanda baya jin tsoron ka in kana da abokai ka samu wanda baya jin tsoron ka kawai zai gaya ma gaskiya ko da ka fi shi kuɗi zai gaya ma ce wallahi sai mun gaya ma ne waje kaza ba ka kyauta ba kaza da kaza da kaza kai to za ka a lokacin ka fi samun solution a cikin al'amura amma in kana da aboki yana jin tsoron ka ya ce an gaya mar ba zai ce ba to kar ka gaya maza dan wallahi sabotin din ka ne sai ka tafi ya ce in ɗaya abokin ya ce ya haka ya ka zai ce ai ka san halin sa kaza ce wannan ba abokin gaya wa matsala bane shi da masu kiwon ke cewa duk abokin da kake da shi idan har kuka shekaru da shi bai taɓa kiran ka ya ce kana da matsala kaza ba to ya kamata ka rabu da shi eh in dai bai taɓa kiran ka ya ce ma wani kaza da kaza da kake ina ga ya kamata ka dena akwai wanda na sani a yanzu har a yanzu haka yake in kuka shekara da shi inda ba ku taɓa gaya wa matsalolin da ba zai ce to za ku gaisa ku haɗa fa ba kun daina wato kawance ne karfi da shi sai dai kai ba mutum ba ne shi ɗabi'a ta kenan to saboda haka shi ne idan kuna tare da mutum yana da matsala ga ya masa cewa kaza da kaza ka gyara ba daidai ba ne kaza kaza kaza wannan abin kuma za ku ga abu ne mai wahala gaske mutane ba sa so an gane ko to shine ma ne yake cewa mun dan ja lokacin bara mu samu guri mu tsaya to sai yake cewa ko mu tsaya anan wa huwa dan mun yi minti 50 yanzu naga kuma 55 kai da bakwai ma ina ga awa ɗaya kenan mu tsaya anan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu tunda ina ga ya kamata ma za mu tsaya ga zuwa sulhu da biya azumi ya zo tashi mai zuwa ina ga za mu tsaya da karatun ko saboda azumi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah muka kuskure sarki ya yafe mana muna rabu wa ubangiji da sunan sa kyawawa da tsokon sa wanda fa lafiya mana bukatun duniya da lafiya na kira sallah Hassan bin Sabit da kuma Amna da Mista eh ba rawa ba da nuna rawa a tsanin bin sabit suna da to yawa to ku fita da karshe ne a tsanin bin sabit da hamna akwai hanna ko to ba hanna ba hamna wace ce hanna ne yar wawa ba mu hali ba hanna ya salam hamnatu ita ce kuwa zainab hanna kuma daban a tuka goma da kuka ci kan akwai zai na amra a ita ce umma hannun umma hannun in bai ko zai na alwaci yayin sa ko yau wata annabi yake cewa a jarti a jartu man a jarti to don da kika ba wa kariya na wai amma dai bai kamata a manta ba kai na faɗa bintuwa da kuma za ku gane wa ke hanna Bapa. Na? Mahaifiyar Hanna bintu Imran. Ko kuma tare da ba taɓa tarihin da ba. Tabbi. To wannan shi ne, to wayannan su aka yi bulala tamanin, ta kazafi su horansu kenan. Amma sauran gaba ɗaya Allah cewa ya kira da jahannama ne. wayan nan shi za wani lokaci da sami bin sabi ya ce zai ji saboda kun san abin ya dade yana damun na na aisha ya zo ya sallama saboda sai da ta ga abun sai da ta nuna mar abun a fuska ba ta zo wani daga cikin safe yake cewa za ki ba shi dama yana cikin wanda suka sa baki ba ta ce kai baka san ya je wadar ba ita ma da kanta ta ce baka san ya je yakin badar ba a kundina na aisha da abin kitse baka san ya je badar ba wannan abin ta faɗa amma ga shi yanzu ya je badar din kuma wasu suna zakin wanda mun sha faɗa annabi alaihi salatu wassalam ya tambayi mala'ika jibrilu yace a cikin mala'iku zuwa ya kafa matsayi yace wanda suka je badar wannan mala'ikun da Allah ya Allah ya sako da zuwa yakin badar sun fi sauran matsayi in dai ba matsayin ka aka faɗa daban ba kawai mala'ika jibrilu wanda shi ba yana bada kan kuma ko dan ya zo a sifar zubairu ibn al-awwab da jan rawani a kansa shi mala'ika jibrilu wannan shine na Isa muke gaya ma ai ba ke da Qur'ani ba. Yawwa, ina sun yarda da shi ai ga ayoyi nan kamar rana lokacin azhar. Su ba yarda da Qur'ani ba. Yawwa. Saboda haka kada irayin su har in kana duba kana leke leke ai akwai mushafu in ka ce kai kai gogulin mushafu Fatima ka rubuta za ka gani. Mushafun Fatima da suke da shi za ka gani kasoto haka mai gulin bango. shi wannan shine na gaskiya a cikin su zaka yi ta jin hadda suratul wilaya a ciki ta mu duk qur'anin mu ba suratul wilaya amma su a rasa akwai ta sura ce da ba take magana wilaya saboda shi ƙarya da islam na eh eh are kuwa dan sai dan uwa Abdullahi ibn Zubair kwarai almajirin ta ne na gane ka ke da kuwa da ke da masruk duk suna cikin manyan ɗaliban a na na aisha wallahu musta'an wa alaihi tukula eh shi ne aiki kuma baka ji na gaya muku kwanaki wani yaro ya ya ce matin ma ya zo ba ko sai kwarai kuwa haka a nan gwamnu ita yi wallahi ma ya bayyana haka yi je da yawa dai a gidan nan mu dai namu ma'adin bai zo ba amma suna bai ya zo shi sa wani aka ce a yau da yin sako da barna don madi ya zo dan an ce madi ba zai zo sai barna ta cika kasa ko a haka yake sai ta cika kasa to shi ne duk a je a ta yin sako kawai don madi ya zo wannan kuma duk shakenci ne da ke gantaka Allahu musta'an madi yana cikin alamomin kiyama guda goma manya bayyanan mari yana ɗaya daga ciki abubuwa goma da za su zo amma mu namu majin dai bai zo ba sunansa Muhammad bin Abdullahi sunansa ɗaya da annabi alaihi salatu wassalam sunansa ɗaya haka annabi ya faɗa mana a hadisi saboda haka duk wanda ya ce mahadi ya zo ya yi ƙarya kuma mu ba mu fatan mahadi ya zo muna rayuwa ba mu fatan haka an gane ko wannan shi ne abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah maka cikin sarki ya yafe mana duk bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu marasa lafiya Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka tabbatar mana da damuna mai albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatunsu اللهم قل ناسيتنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين